لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba mu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai taron albarka masallacin da ke daura da gidan Alhaji Sale mai nangi a nan unguwar Buba Shango fadar jihar Gombe a barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin wani kitabu tauhid littafin babban malami al-alama Sheikh Muhammad bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci dukkan mako da zagayowar yini irin wannan yau dai muna yinin lahadi ne wanda yau ya yi daidai da biyar ga watan sha biyu musulunci watan zulhijja hijira yau na da shekara 1446 daidai da ɗaya ga watan shida na miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mala ya mana karatu cikin babu man sabbar dahar faqad azalla babu iya magana duk wanda ya zagi zamani to ya cutar da Allah ba a zagin zamani ba a zagin iska ba a zagin ruwa duk ba a zagin su ana bayyana domin suna gudana ne da umarnin Allah ba su isa su yi wani abu da raɗin kansu ba don ita iska ce ko don shi zamani ne ko don shi ruwa ne duka suna yi ne da umarnin Allah ya samu aikin Allah ya hana zagin irin waɗannan abubuwa mun karanta babin har ƙarshe ya kuma insha Allah za mu tashi babu at-tasammi bi qadi al-qudat wa nahwi shafin littafi na 74 wannan kuma shi ne darasin mu na 31 a littafin insha malike cewa a babu a tasami bi ƙadir ƙudat wani hau babu zai magana da faɗawa mutum alƙalin alƙalai ina barista yake ga layinsu a cewa mutum alƙalin alƙalai mutulakan ta wannan kuskure ne amma ya halatta a ce alƙalin alƙalan jihar gombe alƙalin alƙalan jihar jigawa alƙalin alƙalan jihar kano ya halatta alƙuwa amma a ce alƙalin alƙalai a yi shuru da bai halatta ba an baimtar nan maliki cewa fis sahih ya zo cikin littafin imamul bukari an abi huraira radiyallahu an daga sahabi abu huraira allah ya ƙara yadda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce inna akhna ismin inda Allah rajulun tusamma malikul amlak la malika illallah iya daga cikin mafi munin suna ji manzon Allah akhna shine akhbas sunan da yabi muni agun Allah a cewa mutum malikul amlak mamallakin ko sarkin sarakuna an gane ko ko mamallakin mamallaka shine malikul amlak to wannan suna Allah iya fishi da shi baya so sai ce la malika illa ba mamallaki na hakika sai Allah yasa ma dama yace malik yawmiddin a gane ko qala sufyan sufyan sauri yace mislu shahanin sha kamar sarkin sarakuna shine shahanin sha a faɗa mutum wannan suna ana nufin sarkin sarakuna ko alƙalin alƙalai ba ƙaidi ba a keɓance ba to wannan malamai duka sun ittibaƙi kuskure ne baya dacewa faɗa ɗan adam wannan duk matsayinsa kuma duk iliminsa sai dai aiki na ya sarkin sarakunan gari kaza sarkin sarakunan jiha kaza alƙalin alƙalan jiha kaza dai halatta wannan an bayyana wannan wa fi ruwayatin a wata ruwayar aqyadu rajulun ala Allah yawm al-qiyama wa akbathu akna ya'ni awda wannan mutum da ake kiransa sarkin sarakuna ko alƙalin alƙalai ba kaidi iya cikin mutane da Allah ta'ala ya fi fushi da su a ranar alkiyama domin su ɗau wata sufa ta Allah sarata yawa sarkin sarakuna Allah ne mamallaki mamallaka Allah ne alƙalin alƙalai Allah ne an fahimci wannan in ba a yi wa abin ƙaidi ba siffar Allah ce tun da Allah ta'ala iya faɗa an ƙiyama ta tsaya zai ce limanil mulkul yau waye yake da mulki a yau waye yake da dacewa a yau za a yi shuru ba wanda zai ce komai an ce sai an yi shekara arba'in Allah da kansa zai wa kansa amsa ce lillahi alwahidul qaha Allah ɗaya ɗaya mai rinjaye shine mai iko akan kowa an bayyana wannan to malamai suna cewa ita waccan aya tana bayani ne game da yinin alkiyama amma a duniya Allah ya yarda a yi mulki an gane da kyau har ma ma'aikin Allah ke cewa ko mutum biyu ne za su yi tafiya to ɗaya ya zama shugaban ɗaya a tafiyar Allah bai yi ta zauna ba jagoranci Allah bai yi ta zauna ba shugabanci amma idan an mutu kuma ba wani mai ta cewa ba Allah kowa ya zama bawa ya zama mafi ba wanda ya isa ya ce kaza in ba da Allah in ba imanin Allah subhanahu wataala wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda ko kuma illa atihi yawmal qiyamati abda kowa a matsayinsa na bawa zai ji gaban Allah ba wanda ya isa ce mai wani kamar yadda Allah ya bada dama a kirayi mutane da lafuza iri-iri a duniya wani sarki wani kaza wani mai mulki wani duk dai wani shugaba wani duk dai gashi nan to amma a lahira Allah bai da wannan shi ne irin waɗannan mutane a faɗa musu wannan lafazi wannan kinaya ba ba kaidi to suna cikin mutanen da Allah zai fishi da su a gobe alkiyama an fahimta sau da ka sai a kiyaye sarkin sarakunan gari kan alƙalin alƙalin jiha kan an fahimta to wannan shi ne abin da malamai suka ce amma a ce alƙalin alƙalai a yi shiru to kuskure ne an ɗau wata siffa mai kama da siffar Allah maliki cewa fihi masa'i al'ula annahyu an tasammi bi malikil amla an yi hani a cewa mutum sarkin sarakuna an gane ko sai dai sarkin sarakunan gari kaza ko jiha kaza ya halatta amma a ce sarkin sarakuna a yi shiru shine abin da malamai suka ce bai halatta a saniya na biyu annan ma fi ma'anahu mislu kama kala sufyan ko abin da ya kama da wannan ko alkalin alkalai ko mamallakin masu mulki duk abin da ya kama da wannan in dai ba kaidi to a lafazi ne ko kalma ce mai cike da kuskure ana ganewa a salisa na uku التفطن لتغليظ في هذا ونحوه muhankalta manzo Allah yace Allah iya fishi da wannan a fada mutum irin wannan lafazin ba kaidi to Allah iya fishi da shi ma alqaba bi anna alqalba lam yaqsu ma'ana tare da cewa ita zuciyar ba haka nake ni ba haka take ni yanzu a ce sarkin sarakuna ai kowa ya san ba Allah yake ni ba to amma kalmar ce in ba kaidi za ta yi kama da sifar Allah an fahimci maganar kowa ce wani alƙalin alƙalai ne ai kashi tamanin ko cisa'in wanda za su fito wannan kalmar ba sa nufin Allah ne to amma kalmar ce take kama da siffar Allah yasa aka yi ƙoƙarin kauce mata wannan kuma iya cin abin da ya shahara cikin mazhabar Imam Malik da ake ce masa saddu zari'a saddu zari'a a toshe kafar laifi kafin aje a yi laifi hanyar ma sai a ce kada a bi domin kada a faɗa ne ana gane ku kada a bi hanyar ballantana a aikata ne shi ne sabbin zari'a wannan shi ma ya kama da wannan maliki cewa arrabi'a na hudu a tafattunu an na haza li ajalin lahi subhana muhankalta an yi hali ga wannan manzan Allah ya hana kuma an ce akwai fishin Allah game da wannan duk wannan an yi ne domin girman Allah subhanahu wa ta'ala domin ƙa'idarsa shi ne laisa kami silihi shehu wa huwa sami'ul basir ba wani abin da za ka kwatanta shi da Allah babu shi domin Allah shi ne as-sami'u al-basir Allah shi ne mai ji kuma Allah shi ne mai gani an fahimta nan babu ihtirami asma'illahi ta'ala babi zai magana game da girmama sunayen Allah wa taghayyurul ismi li ajli zalika har ma in sunan zai kama da sunan Allah ya halatta a canje shi ko da mutum ya kai shekara saba'in in dai sunansa iya kama da sunan Allah to a canje shi an bayanci wannan domin girmama da tsarkake sunayen Allah subhanahu wataala malik yake cewa an abi shuraihin daga abi shuraihin annahu qala yukuna abal hakam yi abi shuraihin ana masa kinaya da abal hakam ana fahimta ana ce masa abal hakam shine kinayarsa fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da shi inna allaha huwal hakam allah shine al hakam bai kamata a ce ma abal hakam ba ana ganewa sai shi abin hakan ya ce kuma manzala cewa ilayhil hukum kuma duk hukunci iya ga Allah Allah shi ne alhakamu wa ilayhil hukum faƙala si abin hakan sai ya ce inna ƙaumi ya zajjama ofi shaikin a tauni ya rasulallah mutane na idan sun haɗu kan wata matsala suna zuwa su same ni fa hakamtu bainahu sai na yi hukunci tsakaninsu faradiyar kilal fariƙai ne sai duk su yadda duk wanda suke wasu masu ka zo gura na musu hukunci kowa yadda yake ya rasulallah ana gani ko fakala ma ahsana haza famalaka min alwalad sai yake yake ce to manzo Allah me abin da zai fi wannan din kyau ya dace da ni tunda ka ci kar a ce min abal hakan menene ya kamata a faɗa ni sai manzo Allah ce kana da yaya ultu shuraihin sai na ce ina da shuraihi ina da ko muslim sai faɗa suna yayansa guda biyu manzala akwai ɗana mai suna shuraihi akwai ɗana mai suna muslim wa abdullah da ɗana mai suna abdullah fakala ko kuma ƙala sai manzan Allah ce dai faman akbarahu waye babba a cikin su ultu shuraihi sai na ce shuraihi ne babban su fa anta abu shuraihi to daga yau sunanka ya koma abu shuraihi ba abal haka ba domin alhakam ɗin manzan Allah ya ce sunan Allah ne inna Allah huwa alhakam mu ilayhi al-hukm kaga a take manzan Allah ya canja masa kinaya yace kana da yaya eh suno ne ya faɗa da Abdullahi da Shurai da Muslim sai ce waye babba a cikin su sai ce Shurai ne babba sai ce ta daga yau sunanka Abu Shurai ya canja masa da Abul Hakam kun ji magana rawahu Abu Dawud da gairi kuma wannan suke cewa ko da kinaya mutum zai tuda babban da ake kamar yadda manzo Allah ya tambaya waye babban ɗansa a ce ma Abu Muhammad to a ce babban ɗanka shine Muhammad ko Abu Amatu Rahman a ce babban ɗanka ita ce Amatu Rahman ana yi wa mutum kinaya irin wannan da ɗansa babba shi yasa manzo Allah ya ce masa Abul Qasim domin Al Qasim shine babba yayansa an bai fitan nan duk wanda za a ce masa abuwa ne ko abiwanci to ya zama to da babban da ake yi ana gane ku da babban da ake kinaya kamar da ma'aikin Allah ya yi wa wani an bai fito ganar kada ce za a yi kinaya da dan gidan amarya kuma bar yayan uwar gida kaga ba a yi adalci yawa an za ka yi kinaya da yar uwar gida babban za ka yi yawa ba da dan amarya za a yi a wannan shine gaskiyar magana da babban da ake haka manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam fihi masail malice babi iya da masail al'ula ihtiramu asma'illa wa sifati za mu gane da ake girmama sunayen Allah da sufofinsa girmama sunan Allah da kuma girmama sufofin Allah walau lam yaqsud ma'anahu koda wanda zai sa sunan ba haka yake nufi a zuciyarsa amma domin girmama sunan Allah sai a kauce wa nan din kuna ganewa asaniya na biyu taghayyurul ism li ajali zalika ya halatta a canja mutum sunan yayi kama da wannan kamar yadda ya faru a wannan kisa ta Abu Shurayh manzo Allah ya canja masa daga Abul Hakam ya koma Abu Shurayh kun bayyana wannan as-salisa na uku iktiyaru akbarul abna lil kunya ana zaben babban da aiki na yaji ba karami ba babban ake zaba sai mutum yayi kinaya da sunan babban nasa babu man hazal bi shay'in fihi dhikrullah aw alquran aw rasul babi zai magana game da wasa an gane ku ne hazal ko rashin nuna kodin kula da abin da ya shafi sunan Allah ko alqur'ani ko magana wannan abu guda uku ba a wasa a kusa da su yanzu mutum zai fita daga musulunci da ayan Allah da shi Allah ɗin da ƙur'ani ba a wasa da su da ayan Allah da ƙur'ani abuwan da sunan Allah da alƙur'ani da manzan Allah ba a wasa da su danja area ne wannan yanzu mutum zai fita daga musulunci ba a wasa a su an gane ko wa qawluhu ta'ala wa qawlullahi ta'ala Allah ta'ala yake cewa wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna naqudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahdi'u Allah ce da zaka tambaye su la yaquluna zaka ji suna cewa inna ma kunna naqudu wa nal'ab cewa ai mu wasa ne wargi ne muke ai ai wasa ne dan nace kaza ma ai wasa ne wannan wargi ne ba da gaske nake ba sai Allah ya ce ku tambaye su abillahi wa ayatihi yanzu da Allah da ayoyin Allah wa rasulihi da manzon Allah kuntum tastahbi'un za ku zamta kuna izgiri zuna ibn wasan ba abin wasa bane a ga ayar gaban sai Allah ta la ta'taziru kad kafartum ba da imani ba ku da wani hanzari kun kafirta bayan da ku imani ashe wasa da sunan Allah wasa da alkur'ani wasa da manzon Allah iya sa mutum ya bar musulunci amma janna ko kadan ba a sakin baki game da wani abubuwa shuru da girmamawa da bin umarni shi tsakanin kansu amma ba a sakin baki kwata kwata ba a yi ga wata kissa na za ku ji ta ani bin umar wa muhammad bin ka'ab wa zaid bin aslam wa qattada duk waɗannan sahabban ga sunan da kala hadisu ba'dhum bi ba'd hadisin wani iya kama da wani haka da yake sahabban suna da sun kai wajen guda hudu akan hadisi annahu qala rajulun fi ghazwati tabuk yanda al'amarin yake wani mutum ne yayi wata magana a lokacin da za a fita yakin tabuka ga abin da yake cewa yace ma ra'ayna misl qurra'ina haula mu waɗannan masu karatu na cikin mu ni ban taba ganin mutane irinsu ba argaba batunan suna da ci da yawa cikin su iya cin abinci da yawa wala akz wala akz wala akz wala akzabu sunnan ko ban taba alsunan ko ban taba ganin mutane masu magana da ƙarya ba kamar waɗannan wala ajbana inda lika ko ban taba ganin mutane masu tsoro idan an fita fagen fama ba wannan wani mutum ne a cikin tawagar yakin bai ke matsalar kalma yake siffanta sahabai da wannan munanan kalmomi masu yawanci masu ƙaryar zance masu tsoro an fahimci wannan iya nufin manzan Allah da sahabbansa su ne ƙuraɗin fakalahu abu bin malik abu bin malik da ya ji wannan mutum iya irin wannan maganganun sai ce ka zabta ƙarya kake wannan abin da kake faɗa bai dace da sabon manzan Allah walakin naka munafik kawai kai dai munafiki ne ka shigo rigar musulunci zaka fito yaki amma ka koye da sisa mummuna a zuciyarka in ba haka ba me zaka dinga aibata sabon manzon Allah da abin da ba su su ba su bane sai ce la akbaran na rasulullah wallahi sai na je na biya manzon Allah labari na ce ga abin da kake faɗa ga abin da kake faɗa fa zahaba auf ila rasulillah sai auf din ya tafi zai faɗa wa manzon Allah abin da wancan mutum yake faɗa liyakbiruhu liyakbirahu domin yaje bai manzon Allah labari fa wajada alqur'ana qad sabaqa iya zuwa sai ga qur'ani ya riga zuwa har Allah yawa manzon Allah wahayi magana an bayyana manzon Allah baya gun aka yi magana kafin Auf bin Malik yazo ya fada wa manzon Allah tini Allah yawa manzon Allah wahayi ai ga wani can mai sufa kaza da kaza iya aibanta sahabbanka an bayyana Allah ya biya manzon Allah labari faja'a zalika rajul ila rasulillah wa qad irtahala wa rakaba anaqatahu sai ga mutumin nan ya taho da sauri bayan ya ji labarin manzon Allah ya ji wannan magana da yake sai ya taho da sauri wajen manzon Allah a lokacin manzon Allah har ya hau abin hawansa ya hau tagosa da yake ka faqala sai mutumin yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ma kunna naqudu wallahi manzo Allah ni abin da nake faɗan nan wargi nake ba da gaske nake yi ba wa na tahaddasu hadisan ar-rakbi qata'a bihi ana a tsari magana nake faɗa domin ta yanke mana tsawon tafiyar muna ɗan ina ɗan hira ne domin kada mu gaji da tafiya wannan abin da nake faɗa kenan fakala bin umar dan umar yake cewa ka anni anzur ilayhi muta'alliqan bi nisa'ati nakati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace gari nan ina ganin sa ya rike ragamar taguwar manzon Allah manzon Allah iya haukin abin hawan sa yaro ya rike ragamar iya ce manzon Allah wallahi ba da gaske bane wasa nake yi kawai muna dan shira ne domin kada mu ga tsawon tafiya wa inal hijara a tankabu rijilaihi kuma iya taka wa an su duwatsu a kafarsa wa huwa yaqulu iya cewa inna ma kunna naqudu wa nal'ab wallahi manzon Allah wargi ne wasa ne ni wannan kalma ba da gaske nake ba da na san haka ne ma da ba faɗa ba fa yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya mayar masa da martani yace abillahi yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzon Allah kuntum tastahzi'un su ne ababen wasanku su ne ababen izgilinku Allah ce la ta'taziru kad kafartum ba da imani ba ku da wani hanzari ka kafirta bayan da kai imani ko kad kafartum kun kafirta ba da imani ku bayan da kuna da imani da kun zama kafire yasa taba janibin Allah ko taba janibin manzon Allah ko taba janibin alqur'ani to kalma ce mai kai mutun zuwa ga kafirci direct kun ga abin da za mu ƙara fahimta shi ne wannan mutum sahabban manzan Allah yake siffanta da wacce mummunar kalma su yake siffanta wa masu yawanci masu magana ba daidai ba masu tsoro yayin buga yaƙi da abokan gaba amma sai Allah ya karɓe abin ya mai da hikansa da alƙur'ani da manzan Allah kun ga wannan kisar tana cikin kissa da take ƙara nuna girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ai bai yi ma wannan mutum magana ma akan sahabban sai ya ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi yanzu kai mai wasa ka rasa abin wasa sai Allah da ayoyinsa da alqur'ani bayan a zahirin maganar sahabbai yake faɗa wa magana kun ga wannan iya ƙara nuna girman sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ana faɗa musu bakar magana sai ya ce shi ake faɗa wa sai ce ƙur'ani ake faɗawa sai ce manzansa ake faɗawa kaga magana ta ƙariya kuma Allah ya ce tabbas kun kafirta ko da da kun yi imani to wannan magana ta sa ku zama kafiri haka aya ta saba cikin suratul tauba sai ma ke cewa a tauba suratul tauba ma yaltafitu ilayhi wa ma yazidu alayhi iya faɗar wannan maganar manzala ko waiwayawa mai bi waiwaya gan shi ba iya ta cewa inda makon na na kudu wa nal'am manzan Allah kuma ya ci gaba da tafiye sa kan abin hawansa ko kallon sa bai fihi masail al'ula wa hiya al'azima annahu man hazara bi hadha fa innahu kafir duk wanda ya wasa ko wargi da sunan Allah ko manzan Allah ko alqur'ani ya zama kafir yasa kullum in littafin da yake littafin tauhidi ne duk masu mu'amala da masiyarta ko bokaye akwai wa'ansu wanda ake sa sai sun wulaganta ƙur'ani sannan in buƙatar su ma za ta biya ta biya akwai mutanen da za a ba su cewa sai sun taka ƙur'ani da ƙafarsu ko sun jefa ƙur'ani cikin najasa wannan shi ne abin da masahircin kubuka zai ce da su kuma su wani ɗa'a su je su yi kaga duk wanda ya je wajen boka ko masahirci ya ce ɗan wani abu da ya danganci alƙur'ani jefa a najasa to kada an wannan mutum ya zama kafiri ya bar musulunci amma yi zana kun ga anan magana ce ya faɗa a kan sahabbai amma sai Allah ta'ala yake cewa izgilin da yawa sahabbai daidai yake da izgilin da yawa ƙur'ani ko mazan Allah ko Allah kuma akan iya jefa mutum cikin kafirci ƙara'a yasa ‘yan uwa a yi takatsantsa harkar neman magani da harkar neman wani alheri ya zuwa da harkar tsaro kana neman ka samu tsaro da kariya daga wata fitina da ku yi takardar da wannan kun ga wannan hanyoyi wallahi tallahi sun jefa mutane bokanci bila adadin ba za su girgu ba kuma duk hanyoyin shari'a ta yi maganar yadda za a samu mafita in tsaro kake nema daga Allah akwai azkar akwai ayoyi da surori da manzon Allah ya alƙawarin cewa yin haka da su iya baiwa ɗan adam tsaro daga shirin kowa da kowa a cikin halittun Allah in nema ne akwai aska da ayoyi da manzon Allah ya ba da umarnin a karanta wajen duk abin da kake nema gun Allah kai hasali ma akwai salatul haja akwai sallar biyan bukata manzon Allah ya ce duk bukatar ka da kake da ita a duniya ka samu wani lokaci nutsatsen lokaci ka yi alwala ka fuskanci alƙibla ka yi sallara ka a biyu da wannan niyyar bayan ka yi sallara ka biyu a sujjadan ka na ƙarshe kafin ka ɗago ka yi ta iya ka yi sallama duk buƙatar ka ka faɗa wa Allah a cikin wancan duk abin da ya dame ka faɗa wa Allah a cikin manzala ce duk wanda ya wannan da ikilasi to Allah ya karɓa kuma zai biya mai buƙatarsa amma yanzu nan wannan suna nan da kuka karanta Qur'ani manala ta iqra'ul qur'ana fad'u lahabi ku karanta Qur'ani ku rubi Allah daga alamtar kai ba zuwa nasi Allah ya hore ma karanta bayan ka gama Allah ga bukatu na ga bukatu na kana ga tafiya sauka Allah ya hore ma zaka iya sauke Qur'ani karance shi duka kai katawa to Allah ga bukatu na ga bukatu na ga bukatu na duk wannan kai ka samu lada kuma Allah ta'ala ya biya ma bukatunka amma duk abin da ya shafi sihiri ko bokanci ko tsafi wallahi ka da'an mutum iya jefa kansa halakar da ba zai iya fita ba ne duk istidrajin da Allah zai ma a duniya kaga biyan bukata kaga kana samu kaga kaza da kaza da kaza duk istidraji gwaji ne domin Allah ya ce wa umli lahum inda kai gibati saboda ka hanyar neman magani da jinya ko a ce jinya an yi an yi an yi ba a samu magani ba kun ga wannan wallahi da yawa da yawa wa an su masu wannan arka islamic medicine din wala su zama bokai da yawansu wallahi su zama bokai ana fahimta ban ce duka ba amma da yawa suna ta'ammuli da aiki irin na bokanci wa an su mai da abin harka neman kuɗi ƙarara wa an su mai da abin damfara damfara wa an su mai da abin wai mutum ya magana da aljani a ina babu wannan masu Allah da koyar da rukuya ai bai ce ana magana da aljini ba ya ce a karanta ayoyi kaza na shafa'a ne rukuya shine magani neman waraka amma ba ce magana zaka da aljini ba inda aka fito an bayyana wannan wannan da yawa har ahlus sunna ma duk wani ba a gane an dame ci so da ka ai taka tsantsan da irin wannan dan layi ne wanda kada iya jihu mutum ka shirka akwai mutanen kirki cikin su wanda suke sai da maganuwa ingantattu amma da yawa sun fake da wannan kuma suna cutar mutane suna abin da ya kama da mukunci ana ganewa sau daga sai ka yi taka tsantsan duk irin mu'amalar da za ka yi da su to ka nemi masanin abin a shirya me da me da me ya halatta a yi me da me ko bai halatta a yi ba fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun duk abin da kai ba ko ne ko ba ka san shi ba kafin ka fada cikin sa ka nemi masana su fada mashi ana gane da ke ko to mala yake cewa wannan qad'an mala ya ce ya zama kafiri fa innahu kafir as-saniya anna hadha tafsirul aya fi man fa'ala zalika ka'inan man kana ita wannan aya da take cewa qad kafartum ba'da imani to tafsiri ne na dukkan mutumin da ya aikata ka kowaye shi a cikin mutane shine ka'inan man kana duk wanda ya izgili wa Allah ko Qur'ani ko manzo Allah ya zama kafiri kun bai ji magana الثالثة نعو الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله akwai bambanci tsakanin annamimanci da nasiha kuma kaga shi wancan Aubu bin Malik da yaji wannan mutum iya cewa bai taba ganin mutane ragwage ba masu yawanci kamar sahabbai sai yace sai nazo na faɗa wa manzon Allah wannan ba gulma bace ba annamimanci ba amma yanzu nan kake cewa yayi annamimanci ya dauko magana ya kama manzon Allah wannan ba annamimanci ba ba annabiwanci bane kage dai ce magana ma mai muhimmanci ce kafin yazo sai Allah ya manzo Allah wahayi magana kafin yazo ya faɗa an tulu malaika jibril ya faɗa wa manzo Allah abin da yake so da ko a yanzu akwai abu da yawa da al'umma ba mu gane ba misali wani ya zo neman auren yarka a ka'ida kowaye shi shari'a ta ce ku je ku dan ba mu lokaci kafin ba ku dama wannan cewa a ɗan ba da lokacin bincike yake kun binciken na gaskiya kuma kai in an zo an tambaye ka mahaifin yarinya ko abokin mahaifin yarinya ya zo ya ce ware dan Allah mai ka sani game da ware ya zo iya neman auren yata ban ba shi dama ba ina so na binciki halayyarsa mai ka sani game da shi to duk abin da ka sai na gaskiya ka faɗa masa wannan ba gurbar ne a'a wallahi baya sallah wallahi ka faɗa masa unguwar mu ɗaya amma jinni baya zuwa ko kuma in ya ɗau bashi baya biya a misali ne duk abin da ka sai na gaskiya ka faɗa amma kar kai shiri kar kai ƙarya duk abin da ka faɗa na gaskiya wallahi ba annabiwanci ba kowa ne ya zo iya neman sa ƙulla alaƙar kasuwanci da wani kuma shi wanda za a kulla alakar kasuwanci nan da shi ya zo ya same ka wani e to ga wani ina ganin ku tare da shi ya zo ya ce iya so mu fara harka ta kasuwanci ta kuɗi da shi da Allah bai kasani game da shi kafin na ba shi dama mu fara harkokin nan me halayensa ka sani har in mutum ya zo ya same game da wannan to duk abin da ka sai na gaskiya game da shi ka faɗa masa ban da shari ban da ƙarya an fahimci wannan in kai wannan ba annamimanci ke ba lada ba Allah ne ba da harkar aure da harkar shari'a ko alkali ko ne zai tambaye ka game da me ka sani game da kirtin wani da wani makota ko tsakanin wani da wani me ka sani game da kirtin su alkali ya turo a tambaye ka a matsayin ka makusancin su to ka faɗi gaskiya wani za su yi kasuwanci da wani ya zo ya tambaye ka mai halayyarsa in ka sani faɗi gaskiya wani ya zo neman auren wata an zo an tambaye ka ungonku ɗaya abokinka ne mai ka sani game da shi kuɗi gaskiya kan shi kar iya da wani laifin ka ɓoye to Allah ba zai bari an fahimta nan wannan duk ba sa layin gulma ba sa layin alimanci haka shari'a tabbatar da wannan wani fahimta saboda ka idan an zo an tambaye ka game da wani ka faɗi gaskiya duk abin da ka faɗa na gaskiya game da shi ba kai ne Allah ya sa mun gane sai malik ke cewa الرابع نهدو الفرق بين عفو الذي يحبه الله وبين الغيظة على عداء الله akwai bambanci tsakanin afwa wanda Allah yake son ta da kuma kausasawa da makiya Allah kun ga wannan mutumin a siffa ta manzon Allah da tsarin sa to an mai laifi fiye da wannan ma a zahiri amma yayi to amma wannan da yake haƙƙin Allah aka taba sai manzan Allah ya nuna ɓacin ransa bai sako da wuri ba mutumin iya tabinsu iya can manzan Allah ba da gaske nake ba galibi na an ce manzan Allah ko kallonsa bai ba ya tsananta ya kausasa domin magana ce ta shafi Allah da ayoyin Allah ba a wasa da ita an fahimci wannan amma inda manzan Allah aka taɓa zatin sa wallahi zai yi an masa abin da ya fi wannan ma ya yi hasali manzan Allah bai taɓa mai da masa idan ka taɓa shi bai taɓa yi ba an gane da kyau in ka ga manzon Allah ya yi magana ko ransa ya ɓaci Allah ka dama shi ne ka'idarsa manzon Allah an masa duk abin da ɗan adam za a masa ransa ya ɓaci kai har iyalan gidansa ma ba a basu ba kuna da tarihin cewa an yi wa na Aisha ƙazafi mummunan ƙazafi wanda ordinary mata ma bai kamata mata wannan ƙazafi mata Aisha matar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya minshanin waɗannan mutanen wa manzan Allah amma Allah ko a fiska manzan Allah bai nuna musu ko a fiska domin haƙuri da ya biya irin ta manzan Allah an zo an masa rauni a ɗa'if ya je da awa aka jajjefi shi aka fasa masa kai da haƙuri amma sai ke cewa Allah ka shirya da waɗannan mutane ba sani ko ayi da sun sani ba za su jefe da to manzan Allah in dai shi aka taɓa baya ɗaukar rauni baya take revenge baya yi amma in an taba Allah baya bari ko an zalunci wani mai karamin karfi baya bari an bai wannan amma karan kansa zatin kansa baya mai da marsa to abin da ya sa manzon Allah bai afuwa ba anan to Allah aka taba dole mutum sai ya ji a jikinsa kuma sai ya gane kuskurensa in ya gane yayi tawbatar da su Allah zai iya bi masa an bai wannan wannan shine abin da malike cewa الفرق بين عفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعدائه الخامس نبيا أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن أن يقبل akwai uzurin ma da bai dace a karbe shi ba kaga uzuri yake bayarwa wallahi manzon Allah an naqudu wa nal afwasa ne wallahi wargi ne amma manzon Allah bai karba ba wannan uzurin da yake bayarwa manzon Allah bai karba ba akwai uzurin da zaka karba akwai uzurin da ba za ka karba ba hukunci yake jira an bai nan babu ma ja fi kaulillahi ta'ala babi zai magana game da faɗin Allah ta'ala da yake cewa wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dara'a masattu li yaquluna hadha li wa ma azunnu sa'ata qa'ima wala in rajawtu ila rabbi inna li indahu lil husna falanunabbi anna alladhina kafaru bima amilu wala nuzikannahu min adhabin ghaliz suratu fusilat aya mai namba tams Allah ke cewa wala in azaqanahu rahmatan minna Allah iya siffanta kafirai da munafikai kenan inda Allah zai dandana masa wata rahama wata jinkai bayan kunci da wahala bayan ji iya cikin takura da matsi yau kuma Allah ya fattaha masa ya baci buɗi da falala maimakon ya gode wa Allah leƙulun na hazali ita wani dama mun dace da wannan ayi mun yi dizabin a ba mu ayi a gane ko a irin wannan namu ne dama an ba mu ba wanda za su samu wannan kai wa ma a zunnu sa'ata qa'ima kai ba na ma zaton kiyama ma za ta tsaya ba na zato akwai wata kiyama ma wala in jitu ila rabbi in ma an maida mu zuwa ga Allah kiyama ta yi inna li indahu lal husna a can ma mu ne masu jin daɗin yadda muke jin daɗi a duniya a can ma haka za mu ji daɗin an fahimci wannan kafirai lokacin manzan Allah suna faɗa manzan Allah wani sai Allah ke ce falin rabbi annan lazi na kafa wallahi waɗannan kafiran Allah ce za mu ba su labari bi ma'amilu irin abin da suke aikatawa wani nuzikan na hummin azabi na gharis kuma za mu ɗanɗana musu azaba mai kauri azaba babbar azaba azaba ba mai sauƙi ba tun mai irin wannan lafazin to Allah ya ci zai ɗanɗana masu azaba me ni'ima take bukata godiya dama manzon Allah ya ce akwai wasu halaye guda biyu in ba a gun mu'mini ba a samu su ajaban li amrul mu'min in asabahu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabatu darra sabara fa kana khairan la manzon Allah ya ce abin mamaki al'amarin mai imani idan ya tsinci kansa cikin wahala da takura da matsi sai ya haƙuri wannan haƙurin sai zama alkhairi gare shi idan Allah ya buɗa masa ya samu kansa cikin walwala da jin daɗi ba alfahari zai yi ba manzan Allah sai ce shakara sai gode wa Allah wannan gode sai ta zama alkhairi gare shi sai maza ya ce ba za ka taɓa samun wannan halayyar ba sai a gobe imani ki yasa dama daga cikin gwada imanin mutum akwai yanayin nan guda yanayin samun kai cikin matsi da takura da kuma samun kai cikin wadata da barka tun mutumin da za a gwada imaninsa to a wannan kuma a gwada imaninsa in Allah ya jarabe da talauci da jarrabawa da kaza da kaza marasa daɗi to sai a gaya rayuwarsa take zai ke kai ƙaran Allah gun bayin Allah zai ce Allah ya tsane shi zai ce kaza da kaza in dai ya faɗi wannan to ya faɗi a jarabawa bai ci ba a'a zai yi haƙuri ya daure ya cije to wannan shine ya ci jarabawarsa Allah ya bashi wadata ya bashi mulki ya bashi dukiya ya bashi duk abin da yake nema na duniya an bashi albahari zai an kama zai ke yi wa mutane to bai ci jarabawa godiya zai yi wa Allah to shine ci jarabawa duk abin da ɗan adam ya samu na alkhairi ya gode wa Allah in wata jarrabawa ta same ya yi haƙuri wannan shi ne alam ko wani identity na mai imani haƙuri yayin jarrabawa godiya yayin ni'ima kuma ita godiyar Allah idan ya ma ni'ima kamar kana cewa Allah ƙara mun ne kuma zai ƙara domin Allah yana cewa a wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangiji ya sanar in dai kun gode masa zai ƙara muku duk wanda Allah ya wa ni'ima kuma ya gode wa Allah game da wannan ni'imar to ya daure ni'imar ba za ta gudu ba kuma Allah zai karo wata sai dai godiyar kuma kala-kala ce an fahimta yadda wani zai godiya ya sha bamban da yadda wani zai godiya yadda wani zai godiya ya sha bamban da yadda wani zai godiya ina fata kun gane karatu kun gane kuna bukatar fasara ina amma yanzu misali Allah ya biya mutum haddar alkur'ani Allah ya biya mutum ilimi godiyar da zai yi wa Allah ya dinga karantar da ilimin an bayyanta iya ta da'awa iya ta karantar da ilimin to wannan wani part ne na godiya akan Allah ya bashi ne idan Allah ya baka mulki to godiyar da zaka yi wa Allah ka kwatanta adalci kar kai zalunci kar kai kokarki ka kwatanta adalci a mulkinka shine kawo godewa Allah akan mulkin da ya baka idan Allah ya baka dukiya ita kuma ya ake godiyar Allah da ita an gane ko ita kuma abin da take bukata kyautatawa da taimakawa ba za ka samu dukiya biliyoyin kuɗi ba ɗaukar ce alhamdulillah alhamdulillah amma ba wanda ka bawa wannan ba godiya ba ce ba ta yi ba dole sai ka yi aiki an fahimci wannan wanda shi ne katagori na godiya ga irin ni'imomin da Allah ke biya mutum me kaza me kaza ga tsarin godiyarsa me kaza me kaza ga irin godiyarsa me kaza me kaza ga irin godiyarsa to din ni'imar da Allah ya maka ɗau irin wannan salon na godewa Allah da abin da ya dace da ni'imarka to Allah ce zai ƙara wa yasta'zana rabbukum la in shakartum la azidannakum an fahimci wannan to shine yake cewa a idan ma mun je lahirar inna li indahu lil husna an ya can ma yanda muka ji dadi a duniya haka zamu ji dadi a lahira sai Allah ka ce wannan maganar da ya faɗa sai na bahi labari a filin alkiyama na tsayi da shi ga mala'iku ga wuta sai na ba shi wannan labari kuma sannan sai na ɗanɗana masa azaba mai girma imamu mujahid bin jabar yake cewa haza amali ko kuma haza bi amali wa anna muhaqqiqun bihi can da yake cewa innali innali indahu lil husna ko kuma haza li din can da ya fassara wannan dukiyar da aka samu ko wannan mulkin ai dama mu muka dace da shi shine imamu mujahid yake fassarawa haza bi amali ai da aiki na ne wannan aiki na ne ya zawo mu wa ana muhaqqiqun bihi ai ni na dace da wannan ai dama irin mu aka ba ake bawa to wannan mutun ya fadi ya jaraba dan abbas yake cewa yuridu min indi ai iya nufin da gare shi abin shi ba daga Allah bane wa qawluhu kaman fadin sa da yake cewa inna ma utituhu ala ilmin indi kamar yadda Allah ya biya karuna dukiya a abokan su ke cewa karuna kai wa Allah godiya mana ka nemi lahira da abin da Allah ya baka sai ki ta inna ma utituhu ala ilmin indi ai wannan dukiyar an bani dan na cancanta ne in ba a ban ba ma ba wanda za a bawa tunda ba wanda ya cancanta kamar ni kaga tun anan ya fadi ya jira ba an bayyana wannan qala qatada imamu qatada yace ala ilmin minni bi wujuhil makasi ko kuma ai na iya nema ne ai na iya harkar kaza ai na ni wayayye ne harkar kaza yasa abubuwa suka taru to shi ma wannan ya fadi ya jira ba وقال آخرون على علم من الله أني له أحد ko kuma ya ce a'a aini na san dama irinmu Allah yake bi aini na ce Allah ma ya san na dace a babi ka san akwai masu irin wannan fankan barayi Allah ma ya san irinmu yake biwa kaga wannan qad'an faduwa daga jarabawa wa haza ma'ana qaulul mujahid wannan shine ma'anar fadin mujahid yake ta utitu ala sharafin ko kuma an ba ne dan girma na dan matsayina don cancanta ta Allah ya bani kaga ya kore ikon Allah ne shine al-alma'a al-mu'ti al-mana shine mai bayarwa kuma shine mai hanawa an abi hurairah annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna salasatan min bani isra'il akwai wasu mutane uku cikin banu isra'ila akwai abarasa kuturu akwai akara'a mai kora mai ciwon kora a ka akwai a'ama akwai makau waɗannan mutane guda uku fa'ara da Allahu an yabtale sai Allah ya turi jarraba su fa ba'asa ilaihim malakan sai Allah ya turo musu mala'ika fa atal abarsa sai fara zuwa ya samu kuturu fa kala sai wannan mala'ika ya cewa da kuturu ayyu shay'in ahabbu ilaika malam kuturu me ka fi so a rayuwarka an gane ko ya zo da siga ɗan adam amma mala'ika ne kuturu mai kafa so a rayuwarka ƙala sai ce launin hassan wa jildun hassan launi na ya dawo mai kyau fata ta da dawo mai kyau wa ya zahabu annin lazi ƙazaranin nas ƙadi ƙazaranin nas kuma abin nan da ya sa mutane suke kyamata ta Allah ya tafiyar da shi wannan shi ne bukata ta ni ma na dawo kamar kowa ba a kyamata wannan shi ne bukata ta ƙala famasahu sai wannan mala'ika da ya zo da siffar adam sai ya shafi kuturin iya shafarsa an gane ko a fa masawo fa zahaba anhu qadarahu iya shafa sai duk abun kuturta ne ya zube gaba daya ya dawo ras da shi kamar bai taba yi ba an fahimta wa da launan hasanan sai aka bashi launi mai kyau ya dawo fiye da dama wa jildan hasana da kuma fata mai kyau qala fa ayyul mali ahabbu ilayka sai ce kuma wace irin dukiya kake so an fahimta sai ce a cikin dukiya wace irin dukiya kake so ƙala sai ce al'ibl na fasar raƙuma awil bakar rawin hadisin ya yi kokwanto al'ibl awil bakar an gane ko raƙuma ko saniya shakka ishaq marawacin hadisin ne ya kokwanto fa'aƙa na ƙatan ƙwashara sai aka ba shi tamatar raƙuma mai haihuwa an fahimta wa ƙala barakallahu laka fiha sai wannan mala'ika da ya zo da siffar ɗan adam sai ce ka ji Allah ya ma albarka a cikinta fa'atal agara sai mala'ikan ne je sami yau ciwon kora a kansa faƙala ayyu shayin a habbu ilaika sai ce kai kuma meye ka fi so a rayuwarka ƙala sha'arun hassan na samu gashi mai kyau waye zabo an ni a an na hazan ladin ƙazaranin nasu kuma wannan abin da ya sa mutane suke kyamata ta ina so ya kauce ni ma ya bani na dawo kamar kowa fa masahahu sai wannan mala'ika ya shafi wannan mai kura din fazahaba anhu sai wannan korar da duk cutar ta tafi gaba daya wa da sha'aran hasana sai gashin sai dawo mai kyau fa qala ayyul mali ahabbu ilayka sai mai kace to dukiya kuma wacce kake so a baka duk fa ban san malaika bane ba qala al-bakar sai ce saniya aw al-ibl fa da bakaratan hamilan sai aka bashi saniya mai ciki fa qala barakallahu laka fiha kai ma ka ji Allah ya ma albarka a cikin fa'atal a'ama sai wannan mala'ika ya dai samu makaho fakala ayyu shay'in ahabbu ilayka malam makaho me kafi so Allah ya baka ala an yarudda Allahu ilayya basari ina so Allah ya dawo min da gani da nima dinga gani fa abasar bihin nas dinga kallon mutane nima amma sahahu sai mala'ika ya shafi idan malam makaho faradda Allahu ilayhi basarahu take sai Allah ya dawo mai da ganinsa faqala ayyul mali ahabbu ilayka a dukiya kuma wace kala kake so qala al-ghanam sai ce dabobi nake so fa adahu shatan walida sai aka bashi tinkiya ko akuya mai haihuwa fa antajaja hazani wa walada haza wancan masu raƙumi da sani suke ta haihuwa shi ma mai tinkiya ta ta haihuwa fa kana li haza wadin min al-ibli wa haza wadin min al-min al-baqari wa haza wadin min al-ghanam kowa sai da ya karki karki jeji guda domin mala'ika ya ce barakallahu fiya barakallahu lagafiya Allah ya maka albarka dama aka ce da addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'ar mala'ika da addu'ar mahaifa karbabbiyarsu kuma akwai guraben da mala'iku suke addu'a har yanzu har gobe har gobe kun ga gano mara lafiya duk wanda ya taka zuwa dukiyar marar lafiya to har ya dawo mala'ika ya masa amin jona duk kuma mutumin da yake roƙawa ɗan uwansa Allah bai sani ba ka san wani iya da bukata ta dame shi ka samu lokaci ka keɓe kana roƙa masa Allah bai sani ba Allah wani bawanka Allah abin da ya dame shi Allah kawai masa ya Allah bawanka wani abin da yake bukata Allah ka bashi ba tare da ka faɗa masa ba bi sani ba to kai ma Allah zai tada mala'ika yana ma addu'a an bayyana zai tada mala'ika ya dinga ma addu'a kai ma akan bukatun ka akwai gurabe sun kai bakwai da mala'ika iya yi wa mutum wannan guda biyu na faɗa muku daga ciki gano mara lafiya yana ciki an gane ko wannan kai wa dan uwanka addu'a bai sani me yana ciki yawa da lokacin da kake wa mahaifanka hidima da lokacin da kake wa mahaifanka hidima ka share musu damuwa ko ka daɗaɗa musu rai a daidai lokacin mala'ika ya maɗu an bai mitan nan a yi aishe ba rago yawa mala yake cewa a kowa sai da yi daji na wannan dabobin da Allah ya bashi mai raƙuma haida ya cika daji guda da raƙumarsa mai shanu ma haka mai dabbobi ma haka an bai mitan nan to jarabawar yanzu ta da haka ta faru a summa innahu atal abarasa sai dawo bayan kowa ya zama hamshakin mai dukiya sai da ya samu wannan kuturo fi suratihi wa hayati a siffar da ya zo masa ya masa wannan addu'ar Allah ya mai da shi haka sai dawa irin wannan yanayi fakala rajulun miskin ya samu alhaji mai raƙuma ya ce ni fa mutum ne miskini kadin kana'at bi alhab fi safari wallahi guzuri na yanki matafi ne gani talaka gani matafi to guzuri na yanki fala bala gilli al yawma illa billahi suma bi na zo ka taimaka min da abin da zai kai ni gida da taimakon Allah da dafawarka ka taimaka min cikin abin da Allah ya baka sai ma yace masa as'aluka billazi a daka launul hasana ina haɗa ka da wanda ya sa launin ka ya dawo ya kyau wa jildil hasan ina haɗa ka da wanda ya sa fatar ka ta dawo ta yi kyau an gane ko a walmal ina haɗa ka da wanda ya baka dukiyar nan ba'iran ablagu alaihi bi sabri ka bar raƙumi ɗaya wanda zan hauye kai da gida kaga ya bai zatar amsa tunda ya ce wanda ya baka launi mai kyau wanda ya baka kaza iya so ya yi rukulin ya tunu kuma yi wannan faƙada sai ce alhukuku kasira ai kwamitin sun yawa ina ai ba zai yi ba jarrabawar gida alhukuku kasira ai malam je kawai lai abubuwa sun yawa yanzu faƙada lahu ka anni a'arifuka sai wannan mala'ika ke cewa da shi ni ba kamar na san ka ba alam takun abarasa da ba kai bane kuture ya kazarka nas mutane suna gudarka ba sa su zauna da kai faƙiran talaka baka da komai fa adaka Allahu azza wa jalla mala ba kai bane kuma yanzu Allah ya baka dukiya ba kai bane ne fa qale ci inna ma wuristu haza haza al mal kabiran an kabirin a ƙarya kake yi ni wannan dukiya tun iyaye da kakanni na gaji ta kace wani ka sani ina kuturo ƙarya kake an fahimta wannan dukiya tun iyaye da kakanni dama muka gaji ta fa qala sai wannan mala'ika yace in kunta kaziban in dai abin nan da ka faɗa ƙarya ne fa sai ya raka Allahu ila makunta to ka ji Allah ya mai da kai kamar da kake da amin wannan Allah ya mai da kai yadda kake da ko zai tafi sa wa atal aqra fi surati sai je samu wancan mai koran a yanayin sa fa qala lahu misla ma qala li hada sai faɗa masa kwatankucin abin da ya faɗa wa kuturuncin wa radda alaihi misla ma radda alaihi shi ma ya mayar masa amsa irin amsar da kuturar ya bashi faƙale ce in kunta kaziban kai ma in ƙarya kake yi fa fasayyaraka Allahu ila ma kunta to Allah ya mai da kai yanda kake da wa atal a'ma sai ya tafi sa maka fi surati wa hayati a surarsa da kamarsa da yanayinsa faƙala rajulun miskin wa ibn sabil sai ce ni mutum ne miskini kuma dan tafarki ƙarin kada bi alhabl fi safari wallahi guzuri na yayi ban da guzuri fala fala gali al yawma illa billahi sumbi ba abin da zai kai ni gidana sai da taimakon Allah da dafawa as'aluka billazi radda alayka basaraka ina roƙonka ina hada ka da wanda ya dama da ganinka shatan kaban akuya baya daya ablugu biha fi safari wanda zan kama ta na dafa na karasa garinmu faqala sai malam makaho yace qad kuntu a'am wallahi da ni makaho ne faraddallahu ilayya basari sai Allah ya damun da gani na sai ya ce fa kuzma shi ita duk abin da kake so ka dauka a dukiyar an gane ko wada'a ma shi ita abin da kake so ka bar min in dai ka hada da Allah ka madu abin da kake so fa wallahi sai wannan mala'ikan yace ina ma rantsuwa da Allah la ajhaduka li yawma shay'an akhazdahu akhastahu akhastahu lillah ba wani abin da zan karɓa hukunka don Allah ba na buƙatar komai faƙala amsik malaka rike dukiyarka ba na buƙatar fa inna mubtulitum cewa kuɗin an jarabe ku faqada radiya anka Allah ya yarda da kai ka ci jarabawa wa sakita ala sahibaika kuma Allah ya fi da abokan guda biyu ce kaga shi malama kawai ya ci jarabawa tunda ya ce in dai Allah ne da ya bani dukiya ya dawo min da gani na to kama duk abin da kake so da girman sa waɗancan kuma suka yi ruwa an ci gaba ɗaya sai Allah ya mai da su kamar da ke ko makawa ne ci gaba da dukiyarsa an bai jannan fihi masail a gurguje tafsirul aya mun jigo mun fasara waccan aya asaniya ma'ana la yaquluna hazali mun ji da malamai suka dinga fassara wannan hazali din wasalisa na uku ma ma'ana qaulihi qala inna ma utituhu ala ilmin indi ai wannan dukiya an bani dan ni na cancanta a bani ya manta da Allah arabi'a na hudu ma fi hadhihi alqissatu alajiba min al'ibr al'azima irin abin da muka samu a wannan kissa ta makaho da mai kora da kuturu mun samu abin nan al'ibar al'azima abin lura mai girma ya sa duk abin da Allah ya hore ma kada ka yi alfahari kada ka yi ƙarya na farko dai Allah ya ce ƙaunin ma'aruf ima a lokacin ba ka da niyyar sadakan ka da magana mai kyau magana mai kyau Allah ya ba mu sa'a wallahi Allah ya taimaka kar ka da ba da kar kai wallahi in kai wannan Allah sai ya bishi amma yanzu nan ka faɗi magana mai kyau sai Allah ya ce ya ma fi ka ba da sadaka kana godiya kanta to kaga waɗannan biyun ba su jira ba amma shi ɗayan da ya fawwala wa Allah kuma ce dan girman Allah ka ɗauka sai Allah kuma ya tsara masa albarka a ciki Allah ya samu dace mun zo inda zamu tsaya anan insha Allah sai kuma darasi na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana a gurguje yan uwa kun san muna cikin kwanuka goma masu albarka wanda har manci kwana biyar a cikin siya a kwanuka ne wanda babu irinsu manzan Allah yana cewa da su afdalu ayyami su ne suka fi dukkan kwanakin shekara albarka ayyukan alkhairi Allah iya lillin kasu fiye da kwanukan da ba su ba saboda haka akwai dama har yanzu a dagi da duk abin da Allah ya hore masu kokari suna ta azumi wa'an suna ta karanta ƙur'ani wa'an suna ta nafilfili wa'an suna ta sadaka da kyauta duk abin da Allah ya hore maka to karka bari wannan kwanukan su wuce baka aikata shi dama amfani ake da ita kafin ta wuce in ta wuce ba wanda ya san kuma wa zai kai bade yanzu da rayuwar a gane da kyau akwai azumin da za a yi na ranar arfa ran alhamis saudiya ta ce alhamis za su yi da arfa to da shi kam ko baka yi kowane baka daure ka yi shi don mazan Allah ya ce muna tsammani abun Allah zai kankare zunubin shekarar biyu daga babu matsala a rayuwar kamar zunubi ka dage kai wannan azumin na rana in ma kuma da hali ka keɓance kanka na wani lokaci ka dinga tasbihi da la ilaha illallah da alhamdulillah da wallahu akbar ka dinga roƙon Allah bukata kar ka bari wata bukata ta wuce baka faɗa wa Allah a ranar arfa duk girman bukatar a samu lokaci a gidanka ne masallacin unguwarku ne a kasuwanka ne a gona ne ka keɓe ka duk da faɗawa Allah bukatu Allah ya samu dace Allah ya karɓa mana bukatunmu ya biya mana su ya rabbal alamin Allah ya ji kan ya shiga mahaifanmu Allah ya mana albarka Allah ya samu wani da rayuwa lafiya Allah ya ji kan ya shiga mahaifanmu Allah ya shirya mu da zuriyarmu Allah ka dora mu a tabarki madaidaici Allah ka ba mu sa'a rayuwa da sa'ar mutuwa Allah ta'ala ka samu gama lafiya marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu bukatu daban-daban daban a gunka ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi kasar mu jihar mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah karo mana arziki da kwanciyar hankali abubuwan da suka dame mu Allah ka mana maganin su ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙon ka wanda wanda ya zo wannan masallaci Allah ka mai da kowa gidansa lafiya Allah ka biya kowa bukatunsa na alkhairi wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya masa kayya da aljanna Allah ya ji kan mahaifansa da namu Allah ya shirya zuriyarsa da tamu Allah ya ƙara masa albarka cikin nemansa da mu duka Allah ya bashi kariya da daga dukkanin cutarwa ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum